وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi barkanmu da saduwa a wannan bigire mai albarka masallaci na jami'ar atbu da ke nan bauchi a yau sha uku ga watan ramadan shekara ta 1445 ta hijirar ma'aikin allah nabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 kenan ga watan uku na shekara ta 2024 miladiya muna tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan sura mai albarka suratul ra'ad mun tsaya a ayata 26 yau za mu tashi daga ayata 27 Allah ya mana muwafaka mu karanta daidai mu fahimce shi a daidai kuma mu yi aiki da daidai wa yaqulu alladhina kafaru
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗanda suka kafarta suna cewa me zai hana a saukar masa da wata aya ta mu'jiza daga wurin Ubangijinsa Allah maɗaukakin sarki ya ce ka amsa musu da cewa inna Allah yudhillu man yasha Allah shi yake batar da wanda ya ga dama wa yahdi ilaihi man anab kuma shi yake shiryarwa zuwa ga kansa wanda duk ya koma zuwa gare shi wannan aya munasabarta da ayoyin baya ita ce Allah ya gama faɗan ayoyi da hujjoji da dalilai waɗanda za su iya gamsar da kowane hankali sannan kuma su kure kowace ƙwaƙwalwa mai neman wato ko da neman ƙurewa take yi ko da neman ƙure take yi akan kawo dalilai da suke tabbatar da cancantar Allah akan bauta wahdaniyarsa kenan wa huwa al-wahidul qahhar cikin uluhiyarsa da kuma cikin rububiyarsa da kuma cikin sunayensa da siffofinsa ba abin da Allah maɗaukakin sarki bai ba da misali ba na daga yadda ayyukansa suka gagari tunanin ɗan adam sannan kuma sunayensa da siffofinsa suka cika da kamalar da ya kai ɗan adam dole ya risina gare shi sannan kuma ya yi bayani akan cancantarsa da bauta da kuma batar duk wanda yake rikon wani ba Allah ba a wajen bauta ko kuma wajen neman biyan bukata to shine Allah Allah madaukakin sarki yake cewa duk da abin da ka jin nan amma wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayya ayatun min rabbi ai mun ji ayoyin baya a baya sun ce wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayya ayatun min rabbi Allah ya ce ka ce da su ka ce inna ma anta munzir wa li kulli qaumin ha kai mai wa'azi ne kawai kowace mutane suna da mai wa'azin su kai mai wa'azi ne kai mai gargadi ne kai mai shirya wanda ya ga dama man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha zaka in ka shiryu da shiryar da Allah ya aiko ka tsira in ka bata kai ka cuci kanka to shine Allah ya ta kawo dalilai ta kawo dalilai bayan wa yaqulu allazina kafaru to waɗannan dalilai duka da Allah ya kawo in ba ku manta ba mun faɗi dalilai da suke da alaƙa da asma'ullahi wa sifatuhu Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad mun faɗi dalilai da yawa da suke nuna rububiyar Allah maɗaukakin sarki ayoyi da yawa an zala min as-sama'i ma'an fasalat awdiyatun bi qadariha fahtamala as-sayl zabadan rabiya ayoyi da yawa da suke nuna rububiyar Allah ay uluhiyar Allah lahu da'watul haqq walladhina yad'una min dunihi law anna lahu la yastajibuna lahum bi shay illa ka basita kaffayhi ila ila al-ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'a'ul kafirin illa fi dhalal to haka dukkan hujjoji Allah ya gama faɗa shine Allah ce har yanzu ya kullu ladina kafaru har yanzu ma suna cewa laula unzila alayya ayatun min rabbi akwai ta ayan da suke nema da tauce musu shi alqur'ani to idan kaga duk da waɗannan ayoyi ba su yi imani ba dama ba za su yi imani ba shi yasa Allah ya ce to kace da su inna Allah yudhillu man yasha ai shiriyar tana hannun Allah ne yana shiryar da wanda ya ga dama ya batar da wanda ya ga dama to haka karka dauka da suka ƙi imani wai don baka wai don baka zo da dalili ba ne ba wani dalilin da zaka zo da shi sama da wannan alqur'ani can gaba Allah zai gaya mana abubuwan mamaki dangane da wannan alqur'ani walau anna qur'anan suyirat bihi aljibal aw qutti'at bihi al-ardu aw kullima bihi al-mauta bal lillahi al-amru jami'a afalam yai'at alladhina amanu an law yasha'u Allahu lahada an-nasa jami'a to shi yasa Allah yake cewa wa yaqulu alladhina kafaru kamar magana ce ta jin mamaki yanzu ne irin abun mamaki ne sama da mutanen da an karanta musu dukkan ayoyi an nuna musu dukkan barahim alhujjaj albayyina amma kuma sun ki su yi imani kuma har yanzu suna cewa laula unzila alaihi ayatun min har yanzu suna faɗa to idan dai har yanzu suna ce ba su yi imani ba dama ba za su yi imanin ba innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu aya duk ayar da ka ba su ba zai su yi imani ba wa qalu mahma ta'tina bihi min aya duk ayar da zaka zo da ita fa ma nahnu laka bi mu'mini ba zai samu yi imani ba ashe rashin zuwa da ayar ba shi jawo ba su yi imani ba shi yasa Allah ya idan an ce a kawo sai ki kawo yanzu saboda a da a baya wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun da in sun tambaya sai Allah ya basu sai suka ki yin imani ba wai Allah ya san dama ba za su yi ba wai Allah bai sani bane Allah ya sani amma don ya kafa hujja sai ce to gashi gashi da aka yi ta yi sai ce to ku sauran yan baya ya zama muku dalili ba fa za ku saki zuwa ku ce in kawo ba saboda ai iyayen ku ma sun ce a kawo na kawo kuma ba su yi imani ba don haka ku yanzu ko kun ce a kawo ba zai sa ba maganar ku ce za ta sa a kawo ba saboda inna Allah yudhillu man yasha Allah yana batar da wanda ya ga dama wa yahdi ilayhi man anab kuma yana shirye da wanda ya ga dama Allah ya ce walau annana nazzalna ilaihimul mala'ika wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qubla ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah Allah ce da a ce za mu aiko da mala'iku ba suna ce laula unzila alaihi mala'ika laula unzila alaina mala'ikatu tanzila me yasa ba aiko da mala'iku ba wallahi da Allah zai bude kofofin sama mala'iku su rika saukowa wa kallamahumul mauta kuma mutanen da suke suka mutu in su rika tashi suna ce musu kai mun mutu mun ga da gaske ne ba kun ce a mutu ba to mu da muka mutu mun gani kai kafirci baya da dadi Allah ka raba mu da kafirci alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kallamahumul mauta wa kallamahum ba wa kallamal mauta ba ba wai ba wai matatu su yi magana ba matatu su musu magana kakansa ya mutu tun da a kafin sai tashi sai ya ce musu wane lafira gaskiya ne ai kun san na mutu ko eh to na je na ci wahala na sai koma ya mutu wa hasharna alaihim kulla shay'in qubula kowane abu da suke gani abun mamaki ne ya taso suna gani da idan su ma kanu yu'minu ba za su yi imani illa an yasha Allah sai in Allah ne ya ga dama ya sa su yi imani walakin aktsarahum yajhalun to wannan shi yasa Allah ya ce qul inna Allah yudhillu man yasha Allah yana batar da wanda yake so duk wanda Allah bai ga daman ya shiryar da shi ba ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة سي الله يجوي زوجيار إذا الله يروفي زوجيار to duk yadda ka yi da su imani ba zai taɓa shiga musu ba kuma duk wa'azin da za ka yi ba zai ba za su taɓa saurara ba wa ma tughni al-ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun da ayoyi da wa'azi da gargadi baya taɓa imani baya taɓa amfani wa wanda baya da imani wa yahdi ilayhi man anab kuma yana shirarwa zuwa gare shi ilayhi anan ko ya zama ilal haqq da Allah ke kira zuwa gare shi wallahu yad'u ay lahu da'watul haqq wannan kiran na gaskiyar na Allah to wanda Allah ya shirye da shi yahdi ilayhi ay ilal haqq man ana ko kuma ya zama ilayhi ilal qur'an shonal laula unzila alayhi aya to shine Allah ya ce wa yahdi ilayhi bimana ila ilal qur'an Allah in ya gara ma sai shirye da wanda ya gara ma ko kuma ya zama ila janibihi tabaraka wa ta'ala Allah yana shiryar da mutane zuwa gare shi shi kansa saboda Allah yana kira wallahu yad'u ila daris salam to wanda Allah ya shiryar da shi sai gano hanyar Allah zai yi Allahu wa yahdi ilayhi man ana man ana bi ma'ana man raja'a ila Allah azza wa jalla wa anqada ilayhi qalbuhu ووجهه وتضرع إليه وتخشع شنو من أناب رجع إليه تائبا من ذنبه duk wanda ya dawo zuwa ga Allah ya rabu da laifuffukansa ya rabu da duk wani abin da ake bautawa kuma bayan Allah ya rabu da sharholiyar duniya ya rike Allah to Allah yana shiryar da shi shine ma'anan wa yahdi ilaihi man ana mai Allah ya ci a gaba
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب نعم Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah waɗanda suka yi imani kuma zukatansu suke samun nutsuwa da ambaton Allah da zikirin Allah wanda shine alqur'ani ala bi zikrillahi tatma'innul qulub Allah ce ku saurara da ambaton Allah na alqur'ani shine zukata suke samun nutsuwa wannan allazina din sifa ce ko kuma badal ne na yahdi ilaihi man anab don haka yahdi ilaihi man man allazi anab shine Allah ya fassara shi shine allazina amanu in kana so ka san waye asalin wanda ya koma zuwa ga Allah irin waɗanda Allah ke shiryar da su to shine allazina amanu waɗanda suka yi imani wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah kuma a cikin imanin su imanin su yayi na son da ya sa idan ana ambaton Allah ko su suke yi ko wani ke yi za su samu nutsuwa ala Allah ce ku saurara bi zikri lahi tatma'innul qulub da ambaton Allah ne zukata suke samun nutsuwa siffa ce ta dukkan masu imani zaka samu cewa ana suna koma zuwa ga Allah siffa ce ta dukkan masu imani zaka samu tatma'innul qulubuhum bi zikrillah idan ana ambaton Allah suna samun nutsuwa إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله آه إنما المؤمنون الذين آه وإذا ذكرت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا idan aka karanta musu ayoyin Allah yana ƙara musu imani kaga kaga nutsuwar zuciyar ke wa ala rabbihim yatawakkalu sannan Allah madaukakin sarki ya ce wannan alqur'ani in dai mai imani ya saurare shi to dole zai sanya masa nutsuwa ba kawai a zuciyar ba har sauran gangan jikinsa duka sai ya ɗauka da jin tasirin alkur'ani a jikinsa Allahu nazzala ahsan alhadisi kitaban mutashabihan matani تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله Allah maɗaukacin sarki ya ce Allah shine ya saukar da wani irin littafi shine alkur'ani wanda shine ahsanul hadith mafi kyan mafi gaskiyar mafi cikar mafi bankayan littafi da labari shine labaran cikin alkur'ani kitabar wani littafi ne mutashabiha mai kamance mai kama da juna a cikinsa kana karanta ne sai ka ji kaman jiya ma can aka karanta duka iri ɗaya ne ba inda zaka je na suka da juna duka iri ɗaya ne in ka ji nan qur'ani can ma duka irin qur'ani masani wanda yake maimaita kansa a cikin abin da ya faɗa jiya an faɗi tauhidi yau ma a sake maimaita jiya an yi tarihin annabi Musa can ma a sake can an yi tarihin ma sai ka ji an sake an yi maganar aljanna a sake duk maganganu tafi inda Allah ya ɗauka na rayuwa duka irin su Allah yake ta maimaita shine masani taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum wanda fatun waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu idan suna karantawa ko ana karanta musu yana sa su yaushe ikar jikinsu tana tashi sun matalinu juluduhu sannan sai fatun sai shi ne a nan fatun sai su yi laushi wa kulubuhu zukatansu ma sai su yi sai su yi taushi ila zikirila zuwa ga ambaton Allah to Allah maɗaukakin sarki ya sa wa wannan alkur'ani wani irin sinadari mai kama zuciya duk wanda ya gano wannan to zai gano babu inda peace of mind the tranquility of mind yake kamar yadda yake cikin alkur'ani wanda duk ya gano wannan zai amfana da alkur'ani a matsayin zikrullah alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah zikirullahi ana ana nufi alqur'ani wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalu inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر lil'alamin Allah ce alkur'ani zikiri ne to yadda alkur'ani ya zama zikiri amma ba wa kowa ba sai ga allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah waɗanda suke da imani kuma idan an karanta qur'ani yana sa su nutsu to waɗannan sune waɗanda alkur'ani yake zama musu zikir kuma yake musu amfani waɗanda ba su zama irin haka ba qur'ani baya musu amfani kawai Allah madaukakin sarki ya ce kul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa wanda suka yi imani sune alqur'ani yake zo musu shiriya kuma zo musu waraka walladina la yu'minuna wanda ba sa da imani fi adanihim waqar a cikin kunnuwansu akwai dalma da ya toshe ya dode kunnan ba sa ji wa huwa alaihi ma'ama su alqur'ani makanta ne a wurin su ta zai zo musu zikir duk wanda ya jefar da alkur'ani to ba zai taba samun nutsuwa ba wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka anan rayuwa zai rayu cikin kunci ko yana da kuɗi ko yana da motoci ko yana da gidaje ko yana da mata duk abin da yake da shi na duniyar nan wallahi idan dai bai yi imani ba to ba zai samu wannan wannan tranquility da ake ji a cikin zuciya ba kai ba za ka iya ganewa ba tunda kai Allah ya riga ya baka amma shi ya san da yake ji wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kuma idan ya tashi a ranar kiyama zai tashi a makaho qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira yace ya ubangiji me yasa za a tada ni makaho bayan da ina gani qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha ayoyin mu suka zo kai watsi da su wa kadhalika al-yawma tunsa kai ma yau shi yasa ake watsi da kai a haka za ka zauna a makafu kuma ba za ka sake gani ba har abada don haka wannan aya tana nuna mana yadda alkur'ani yake zama wato nutsuwa a cikin zukatan waɗanda suka yi imani da shi tatma innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma innu qulub Allah ya ce ku saurara ai da ambaton Allah na alkur'ani ne zukata suke samun nutsuwa ne Allah ya ce azaba
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب نعم كذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai tuba lahum tuba ta tabbata gare su wa husnu ma'a sannan kyakkyawar makoma ta tabbata a gare su waɗanda suka yi imani wanda ma har yanzu badal ne na wancan wa yahdi ilaihi man ana Daka Allah ya ce duk waɗanda suka yi imani kuma imaninsu sun haɗa tare da aiki ga kyan zuciya ga kyan aiki ga kyan gaɓoɓi ke kaga wancan allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum zuciyar ta yi kyau nan kuma wa amilus salihati bi jawarihim sun yi aiki mai kyau da gaɓoɓin su don haka an samu kyan zuciya tatma'innu qulubuhum an samu kyan harshe bi zikrillah suna ambaton Allah an samu kyan gaɓoɓi allazina amanu wa amilus salihati me ya rage tuba lahum Allah ya ce su ne masu tuba wannan lamun din lamul ikhtisas bi ma'ana abin nan bi mana tuba lahum khassa wannan tuba ta su ce wa husnu ma'ab da kuma kyakkyawar makoma menene ake nufi da tuba ne da Allah ya ce tuba lahum waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da tuba shine halun tayyiba wa farah wa ni'ma wa bahja wa qurratu ayn wato shine wato shine yanayi na jin daɗi yanayi na ƙurewa a cikin samun ni'ima da hutu yanayi da za a ce maka madalla da wannan yanayi yanayin da kowa sai dai ya yi sha'awar yanayinka amma kai ba za ka taɓa sha'awar na kowa ba kullum sai dai ka ba wa kanka sha'awa kaga kana burge kanka kuma kana burge kowa kuma kowa yana sha'awar kaga kuma baka sha'awar kowa wannan shine tuba Allah ya ce wanda suka yi imani suka kyautata aiki waɗannan suna da tuba tana jiran su ma'anan tuba shine madalla waɗansu cikin magabata kuma suka ce ina a tuba ta wuce haka suka ce tuba shajaratun fil janna wata bishiya ce a cikin aljanna ya tabbata a cikin hadisi wanda imamu ahmad ya ruwaito isnadinsa ingantacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hadisin abu sa'idin al-kudri tuba shajaratun fil janna ya ce tuba ɗin nan da ka ji an faɗa wata bishiya ce a cikin aljanna masiratu mi'ati am wadda fadinta tsayinta shine tafiyar shekara ɗari a inuwar wannan bishiya ta tsuba sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama dama ya faɗa cikin hadisi wanda imam muslim ya rawaito hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi ya ce inna fil jannati la shajara a cikin aljanna wallahi akwai wata bishiya yasiru rakibu fi dhillaha mi'ata mi'ata amin la yaqta'uha mahayi zai iya ta gudu yana sukuwa akan ya samu ya kure ta amma zai yi tafiyar da ta kai ta shekara ɗari yana gudu amma bai kure wannan bishiyar ba to wannan ita ce bishiyar tuba Allah ya ce to masu imani da aiki na gari da aiki na gari suna da bishiyar tuba to kaga wannan ya nuna maganar babba ce wata bishiya ce a cikin aljanna wadda take da rassa kusan kowa a cikin aljannarsa zai samu reshenta kuma ta yi faɗin da kusan ta yi yaɗo tana tsakiya tana cikin firdaus ne firdaus kuma dama shine tsakiyar aljanna kuma shine a sama to duk sauran wannan bishiyar ta yi yaɗo kowa ma a cikin aljanna sa akwai amma asalin tushenta yana tsakiyar firdaus kusa a cikin aljanna akwai hutun da ba a za a iya bayani ba kawai sai in Allah ya kai ka kawai ka gani irin wannan maganar su wannan bishiyar da maganar wata kasuwa a cikin aljanna kasuwar fa ba ta saye da sayarwa ba ce kasuwa ce ta majalisa ta sati sati duk ɗan aljanna ka san kowa in ya haɗu yana so yana so ya shigo cikin jama'a a kan shi to ka shiga gida ka yi sharkoliya ka yi sharkoliya ai za ka rasu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace juma'a za a fito to kaga kaga ai ga ga gindin bishiya ai ga wurin zama mala to duk yan aljanna sai su fito ana zaune a cikin aljanna ai ana zaune a wannan wurin za a za a zauna a wuni a huta ba sai na faɗi me za a yi ba in aka gama kowa ya koma gida sai je samu matansa da suke gida gaba ɗayansu sun canza sun koma wata irin kala idan ya je sai ya ce "Ah, ya na kin canja sai su ce wallahi kai ma ka canja ka san a cikin aljanna ala ya fata mala a nan duniya zun ka auri mace yadda kake dan bakin ka dan dukuni ne naka zaka zauna ta ta hakuri da kayar ka mutu ita ma yadda take ba za ta taba canza ba sai dai kaga ganin hotunan waɗansu a ce "Ah, wani a wani abu wani kayan sai amare amma ita matar ka haka za ta kare to a aljanna idan ka tuno mace mai iri kaza sai matar ka sai ta canza sai ta zama irin haka to shi ne ake cewa idan sun tafi abinda shi da bai taba tunani ba ma sai ga matarsa ta zama wani irin kyan da da bai ɗauka mace ma tana iya zama irin haka ba bai taba ganin wannan irin abun ba amma zai gane ita din ce shi bai san shi ma ya canza kala ba da ya je can yana dawowa shi ma sai ta ce kai ma ka canza kai ma ka canza kowa ya canza alaga ba ta malam kowane sati sai an yi haka alimamu nawawi ya ce wannan satin ba wai don saboda akwai rana da dare wanda za a yi ne ana yi ana kirgawa zuwa juma'a ba kaddarawa ake kamar irin yadda muke da juma'a a nan saboda zaman da za a yi a can na har abada ne don haka baka bukatan rana ya fito ya yi wa ana ta kirgawa ba bukatan kirgawa don haka za a yi ta zama ne a irin yanayi daya ba magana dare ko ba magana rana ta dame ka la yarawna fiha shamsan wala zamharira don haka in aka zauna ana kiyasi sai a ce to ai kamar gwargwadon yadda da a duniya akwai sati ai ya kamata a dan fita don aka fita sai a ja haɗuwa wancan wurin filin sharholiya ai ya kamata akwai fa'idoji ko Allah madaukakin sarki ya ce wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbi da Allah ce wa yaqulu kuma ya sa shi a fi'ili mudari ya nuna cewa duk yadda kai da kafirai ba za su daina ba za su daina challenge din Allah ba ba za su daina challenge din addini ba wa yaqulu za su ci gaba da cewa baka kafirai idan za ka yi wa'azinka kai wa'azinka amma ka sani wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun wa'azinka da da menene duk ba zai musu amfani ba idan kana yin wa'azi ya kamata ya zama kana da target ka san suwaye kake yi wa wanda ka san da cewa zai yi imani sai ka mai da hankali kai focusing akan sa wanda ba zai yi imani ba ka kai masa tallar alqur'ani saboda ya zama an kafa musu hujja saboda an tambaya lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum azaban shadida qalu ma'diratan ila rabbikum don a yanke hujja a yanke musu kauna a yanke musu hanzari dole a je a yi musu wa'azi amma ka sani innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun diratan ila rabbikum don a yanke musu hanzari shi yasa Allah ce wa yaqulul ladina kafaru bi ma'ana ma'a kulli hadhihi al-ayat ma'a kulli ma madha min al-barahin wal hujaj al-qati'a wa hatta ma'a dhalika yaqulul ladina kafaru to ba abun mamaki saboda dama in ta'ajab fa ajabun qawluhu dama Allah riga ya bude ce in ma ba za ka ji mamaki da kafirai to ba abun da yafi mamaki sama da yadda suke karyata tashin kiyama يقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه sai Allah ya ce kul inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab wannan abun tsoro ne da yake sa kowa ya sallama wa Allah cewa Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ne ya fitar da wanda ya ga dama kar ka ɗauka yawan wa'azi zai iya sa wani ya shiryu saboda hikimar wani da iya wa'azinsa duk wanda kaga ya shiryu shirya ta Allah ce duk wanda kaga ya bata Allah ne ya batar da shi shikenan kuma duk wanda Allah ya batar da shi ba za ka taba iya shiryar da shi ba afa anta tukrihu naka hatta yakunu mu'minin zaka sa mutane dole sai su zama mu'mine ne ba za ka iya ba in tahrisu ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhil duk kokarin ka akan ka shiryar da wani to Allah baya taba shiryar da wanda ya riga ya bata to wani zai yi tambaya ana ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل سي الله يفارق مغانا da bata قل إن الله يضل من يشاء Allah yana batar da wanda yake so wa yahdi ilayhi man anab wannan mas'ala ce da ake tattauna ta a cikin babin imani da kaddara tunda Allah ne yake batar da wanda yake so ya shirye da wanda yake so to me yasa Allah ya batar da su tunda sai yadda ya ga dama me yasa bai ga dama ya sa su shiga aljanna ba ai zai iya kyauta ne me yasa su ya hana su abin da yasa Allah ya hana su shine ba sa so ne wanda baya son kayan Allah sai Allah ya bashi dole sai ya karba duk wanda kaga ya bi to Allah ya bashi saboda ya zo ya zo nema ne sai Allah ya bashi kuma dama ba kowa ke amsawa ba inna ma yastajibu alladhina yasma'un wanda yake ji in Allah ya ce shine zai amsa sauran kuma ba za su taba amsawa ba to wanda baya ji Allah ba zai bashi ba wani zai ce ya kai kasar da cewa ba sa so shi ka bashi amsa da cewa gashi nan a fili in suna so akwai wanda ya zo zai musulunta sai ya ji wani abu yana tsare shi yana ce mishi karka daka musulunta akwai wanda ya taba jin haka akwai barazanar da ta hana waɗanda suka waɗanda ba su musulunta ba akwai ta barazana ne da ta zama musu ga rayuwarsu ko ga zuciyarsu da ya hana su su musulunta sun ƙi musulunta ne kawai akan raɗin kansu haka wanda baya so ta za a yi Allah shirye da shi ita shirye nan da ka gani mutum ne yake zuwa nema sai Allah ya bashi shi yasa Allah madaukakin sarki yace cikin hadisul qudus kullukum dallun illa man hadaytu kowa batacce ne ba sai wanda na shirye da shi fastahduni ahdiku ku nemi shiriya ta sai in shiryar da ku kai da kake shirye ba kullum kana ce ihdinas siratal mustaqim ba Allah ka shiryar da ni ta farke mana da shi su suna faɗa duk wanda yake so ya shiri wallahi in ya nema Allah zai bashi amma tun da basu nema ba to Allah baya sawa ai dole la ikraha fid din sannan yanzu akwai wani abun da ya bata ne a cikin alkur'ani da ake nema har yanzu ba a samu ba na daga shiriyar Allah bayani akan aljanna da makomar da Allah ya tanadar wa wanda ya amsa kiransa boyayyen boyayyen bayani kowa yana ji inna kula qawlun fasl a fili yake daki daki wa nufassilu al-ayati Allah ya ce muna faɗan ayoyi daki daki ba wata ayar da sai ka je ka ce a ɓuya a baka sirrin me a ciki a fili yake kullum ana wa'azi kowa yana ji don haka duk wanda ka ga bai yi imani ba ya cancanci dama batar ne shi yasa Allah ya batar da shi walau qallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra shi yasa Allah sai ya juya zuciyarsu me yasa Allah ya juya zuciyarsu bal qaba Allahu alaiha bi kufrihim kafircin da ya tun farko sai Allah ya toshe ba ka so ba ka so to ni kuma na rufe don haka ba za ka samu ba haka adalci ne ko zalunci adalci ne ai shi yasa ka ji Allah in ya ce ya batar da su ya batar da kafirai me yasa ya batar da su shine azallahum li annahum dallu sun bata sai Allah ya batar da su kuna fahimta da kyau duk wanda kaga ya bata duk wanda kaga Allah ya batar shine ya bata sai Allah ya batar da shi amma har kawai mutum yana tafiya akan titi sai Allah ya batar da shi kai me yasa Allah bai batar da kai ba to duk wanda kaga ya bata ya zabi bata shi yasa Allah ya fara da maganan inna Allah yudillu man yasha Allah baya zalunci akwai waɗansu ne da suke da wato karamin sani akan kaddarar Allah sai suke cewa idan ka ce ruwan da ya bata Allah ne ya batar da shi kana so ka ce Allah azzalumi ne ke kuna fahimta ta ya za ka ce Allah ne ya batar da shi a shi ya bata abinsa Allah bai batar da shi ba to ya za ka yi da wannan aya inna Allah yudillu man yasha Allah yana batar da wanda ya ga dama shi ko ya za ka yi da aya su wai suna neman su tsarkake Allah ne amma sai suka kaskantar da Allah kai na suka kaskantar da Allah idan ka ce ba Allah ne ya batar da shi ba kana so ka ce ashe a cikin mulkin Allah akwai abin da yake faruwa wanda Allah yana gani sai da ya tagumi kawai ce kan wani ya bata ban so haka ba yanzu Allah haka yake duk wanda ya bata Allah ne ya batar da shi saboda komai yana karkashin control din Allah ne ba wanda ya isa ya bata ka ce shi ya bata shi kadai a a ya ya bata sai Allah ya batar da shi ya zaɓi bata sai Allah ya batar da shi ka zaɓi shirya sai Allah ya shirya da kai don haka shiryar ta koma kanwa kan kan kan kan Allah batar ta koma ga kaddararwa kaddarar Allah kun fahimci wannan wannan shine ma'anar yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man ana idan kai tsammani cewa Allah madaukakin sarki idan aka jingina masa wani aiki na bawa to kamar ana so a ce Allah yana sa mutane dole sai sun shiga wutan waye gaya maka yanzu shi dan wutan in ka tambaye shi zai ce maka Allah ne ya sa shi dole a'a idan ka kama mara kunya a yanzu ya yi laifi sai ya ce maka Allah ne ko in yi laifi sai ya ce maka sharrin shaitan ne ko ya ce Allah ne bai shirya da shi ba amma dan Allah za ka bada excuse ma wanda ya maka laifi sai ya ce maka Allah ne bai yadda ba ai ba a karɓan wannan kamar yadda a rayuwa mutum ba zai maka laifi ya wanka maka mari sai ka za ka rama sai ce inda ba don Allah ya yarda ba ka san ba zan mare ka ba za ka saurare shi da gaske Allah ne ya ce mare ka kaga kai ma sai ka kwada masa mari sai ka ce Allah ya ce rama kuma ramukon gayya ya fi na gayya zafi shikenan don haka ba a ba wato ba a rage wa Allah matsayinsa na shiryarwa da batarwa amma kuma shiryarwar Allah falala ce batarwar Allah adalci me yasa batarwar Allah ya zama adalci shine saboda sun cancanta ne sai Allah ya ba su Allah ko yayi adalci duk wanda kaga ya bata dama ya cancanci batan inda ya cancanci shirya wallahi da Allah ya bashi Allah baya ajiye abu inda bai dace shirya kuma falala ce saboda duk wanda ya shirya wa makunna li nahtadiya laula an hadana Allah da ba don Allah ya shiryar da kai ba da ba za ka shiryo ba don haka kai shiryar da kai nan kai ka san da cewa lada da sakamakon da zaka samu yafi karfin kai shiryar taka za ka kaga falala ce ai kawai in Allah yana so ka zo ka ci arziki ne sai ce to kai binan layi shike ne ka binan layi sai ka ganka a musulunci wannan yar sallar taka da yan wane ne da duk abubuwan da zaka yi dan imani zuwa shekara 60 70 in ka gama a ja baka aljanna shi ko shekara 60 din zaka yi 120 ne dubu sittin ne miliyan sittin ne biliyan sittin ne triliyan sittin ne ba iyaka za ka je ka zauna a ce maka khalidi na fiha abada yanzu wannan ba falala ba ce aikin ka ne ya jawo maka wannan wannan falala ce shi yasa shiriya falala ce bata kuma adalci alladhina amanu wa amilus salihati alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah waɗanda suka yi imani kuma zukatansu suke nutsuwa da ambaton Allah malamai magabata suka ce wannan ayar tana nuna ashe alkur'ani na kunshi da wani sirri na maganin cututtukan zuciya na, na, na warkar da mai kunci a zuciya na samar da nutsuwa a cikin zuciyar duk wanda baya da nutsuwa ina kuke masu ɓata lokacinku akan kaji damuwa ta dame ka da ka'aba har yadda zai iya sa ƙwaƙwalwarka ta canza har yadda zai iya sa depression ya kama ka wai saboda bakin cikin damuwar karasa abu karasa wani karasa wanci karasa abu kaza baka samu abu kaza ba wai wannan abun ya sa har zuciyarka ta yi kuncin da har ciwo zai kama ka dauki alkur'ani wallahi warakarka tana cikin alkur'ani kul huwa lil ladina amanu huda wa shifa alqur'ani bayan ya shiryar da kai kuma wallahi waraka ce ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur abinda yake cikin zuciyar nan warakan yana cikin alqur'ani duk wanda yake da matsala ta kuncin zuciya da damuwar da ta dame shi ta dabaibaye shi tun kafin ta dabaibaye kan damuwar ma rashin nutsuwar ƙur'ani ya sa har damuwar ta taru ta kai wannan garabikin amma me zai sa ka sassauta ta bi zikirillahi tatma'innul qulub da alqur'ani ake dauki alqur'ani ka nutsu amma alqur'ani kafin ya iya maka wannan yana da bukatan abubuwa guda uku na farko imani na yaqini shi yasa ce allazina amanu imani ya fara zuwa tukunna idan imaninka da alkur'ani da yarda da shi bai kai yadda zai sa qur'ani ya warkar da kai ba to wallazina la yu'minuna fi adanihim wa qarun wa huwa alaihim ama ba zai maka wannan aiki ba kun ji wannan na farko kenan abu na biyu shine ka karanta alqur'ani da tadabburi kitabun anzalnahu ilayka mubarak wannan alqur'ani yana da albarka liyadabbaru ayatihi afala yatadabbaruna alqur'an amma ala qulubin aqfaluha zukata suna da murfi ne da ya toshe ba za su ba za su tadabburi su yi ninkaya a cikin alqur'ani ba don haka ninkaya a cikin tuntuntuni a cikin wato lulawa a cikin duniyar alqur'ani da tunanin alqur'ani wannan shine abu na biyu da yake kawo wato wannan tuma'nina sannan abu na uku shine ka fahimci alƙur'anin da gaske idan baka fahimci alƙur'ani ba sai zama tadabburin da kake kawai akan daɗin muryar ne ba akan ma'anar ba to ba za ka samu abin da ake nema ba kuna fahimta wannan shine amfanin tafsir da kullum kake ji yanzu mun dauki aya ka ji ana ta wani analysis sai ka ci akwai dama a cikin wannan ayar yake kai kana ta karantawa kana ta wucewa to idan ka gane daɗin cikin ma'anonin alƙur'ani in kana so qur'ani ya rika maka wannan amfanin bayan imanin da ka kara da shi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan ya zama ayoyin na alqur'ani sun kara maka imani na biyu shine kayi kokari ka fahimci me ake faɗa shine da qaumin ya tafakkaru tafakkur baya yiwa sai da fahim kuma duk wanda Allah ya so shi da alheri sai sa ya gane Qur'ani man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fi din fiqhul Qur'an kuma fauka kulli fiqh shine shine sama da kowace fahimta don haka in ka samu Allah ya maka gata kana karanta Fatiha kana gane komai a ciki wani yana karanta kana fahimtar komai a ciki to sai kaga sai kaga mutum yana yana daukar wato wato yana karɓar sakon qur'ani kai kawai kana gani kai baka san me yake ta tunawa ba lokacin da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatun qur'ani da yake wa Abdullahi bin Mas'ud karanta mun qur'ani ai annabi kawai sauraro yake yana shigo kawai sai aga hawaye yana ta zuga yace fa idza aynahu tadrifa kawai na waiwaya na kalle shi sai naga idan dukansu suna ta zubar da hawaye shi wanda yana ta karatu annabi ya shiga ciki shi kuma ya lula cikin duniyar alqur'ani ashe da ana karanta fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida ashe har manzon Allah ya kai kansa tashin kiyama har ya ga ga filin kiyama har ya ga ga al'umma sun zo har ya ga Allah ya kira shi ya ce kai ne mai bada shaida akan waɗannan kawai sai fara kuka kamar yanzu a filin kiyama yake ganin kansa in ba qur'ani ba zai kai ka can lahira har a gaban Allah wannan shine ma'anan tattashayiru minhu julud shine ma'anan ala bi zikrillah taqma innul qulub to wannan kuma sai sa kai tafakkuri da tadabburi wannan kuma shi zai sa ka rika leko abin da ake ce ajaibul qur'an alqur'ani yana da wani wani darasin da ake ce mishi ajaibul qur'an wonders of the qur'an wasu abubuwan mamaki ne wanda sai Allah ya sa kayi nisa a cikin waɗannan abubuwa guda uku da na faɗa imani ilimin fahimtar me cikin abin da kake karantawa da kuma lulawa cikin alkur'ani da duniyar tafakuri in ka samu wannan wallahi zaka nan ne zaka gane ma'anar ala bi zikrillah tatma'innul qulub shine zaka ga wani bai da kuɗi amma zaka ga ba wata damuwa da da shi wani za ga an masa mutuwa an masa ciwo an yi masa waye shi ma bai samu abu kaza da wane yake da shi ba su wane suna da kaza bai da shi amma kullum za gan shi cikin fara'a ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ta ina fara'ar da farin cikin yake duk a cikin zuciyar da yake ku ne ba ku sani ba wanda yake rike da fara'a da farin ciki da jin daɗi da nutsuwa a cikin zuciyarsa zaka haɗa shi da wanda sai ya shiga lema ko ya shiga gida ko ya shiga mota kafin ya ji daɗi ran da ya fita a ciki fa kaga ba zai taba fita a mota ba kenan inda yana so ya ci gaba da jin daɗi ba zai taba fita a jiki ba zai taba fita a gida ba zai yi ko ka zauna amma in zuciyar ka fa يسير معي حيث استقلت ركائبي وينزل إن أنزل ويدفن في قبر شنو شنو ألا بذكر الله تطمئن القلوب shi sa Allah ya ce kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba suka ce mun ji wani alqur'ani mai ban mamaki wani cikin magabata da ake ce masa Ibrahim ibn Adham yake cewa an ban labarin wani abidi wai baya bacci kwata-kwata ya daina bacci sai na je na same shi na ce a sahihun annaka la tana da gaske yau baka bacci yace kwarai ya ce mayan na'uka binan nau me yake hana ka bacci ya ce ajaibul qur'an ya ce wallahi ina zuwa zan kwanta kawai sai in fara tunawa da aya da yace shikenan ji bacci ba zai yi ba haka abdullahi ibn mubarak shi ma ya haɗu da wani ya tambaye shi kai ma baka bacci ya ce kwarai wallahi bana bacci ya ce kaifa ana wa fil qur'ani ajaib aka ruwaito wani cikin magabata ya yi aure an ka masa amarya amarya ta zo ba ana tashi a yi nafila raka raka a ma ake yi ta ji shi ta tashi zai raka a biyu wanda ake ina ba ina ce dan takaita su ake yi ba yawa aiki amma irin ɗalibin alƙur'anin nan ne wanda yake ninkaya cikin tatuma innu qulubuhum bi dhikrillah amarya eh da ce dan jira ni da labarin dan yi tashi mu yi sallah wallahi dai tashi ya kabbara ya lula a cikin alkur'ani ga tilawa ga kuma tatma innu qulubuhum bi dhikrillah wallahi sai da aka kai asuba kafin yayin sallah shine ya fito aka ce yaya ya ce ai wallahi ni na tashi ya ce kabbartu li usalliya raka'atai as-sunna ki na tashi zan yi raka'a biyu nan na sunna na amarya kafin in juya in rike goshin amarya in yi addu'a yace ina shiga cikin alqur'ani fa shagalatni ajaibul qur'an yace fa nasitu ha yace wallahi sai na manta da amarya ina cewa zan yi ruku'u nan ka nan din zan yi ruku'u ina yace wallahi sai sai da ya kai har asuba wannan duka malamai suna ruwaitowa saboda a nuna maka yadda zukatan mutane suke suke riƙe alƙur'ani kuma yadda daɗin alƙur'ani waɗansu sun mai da shi kawai a karanta a yi sauka a baka kuɗi waɗansu mai da shi a yi wa'azi a baka sadaka wasu mai da shi a ajiye shi a yi ado da shi wasu mai da shi su rataya su yi rantsuwa shine kada abin da ake da alƙur'ani waɗansu ma tsafi suke yi da shi a rubuta wannan a rubuta shi da jini a yi wani abu na tsafi Allah ya ce ina alqur'ani ya wuce haka bi zikrillahi tatma'innul qulub Allah ka sa alqur'ani ya amfane mu alladhina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab babbar fa'ida anan ita ce wannan tuba da take cikin aljanna ya za a yi mu samu tuba Allah ka sa da rabon mu a ciki ga abin da ya tabbata daga sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suwa suka cancanci tuba kashi na farko su ne sahabban Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata daga Abu Umama Allah ya kare yarda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tuba liman ra'ani wa amana bi yace tuba ta tabbata ga duk wanda ya ganni kuma ya imani da ni wannan sai waye sai sahabbai Allah ka kare yarda gare su to ba su kadai ba mu ma da yardar Allah muna da rabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa tuba taba marratin liman lam yarani wa amana bi yace tuba ta tabbata sau bakwai ga duk mutumin da bai ganni ba amma yayi imani da ni wannan hadisi Imam Ahmad ya ruwaito a cikin Musnad kuma Albani ya inganta shi a cikin silsilatul ahadith sahiha mutum na biyu suna wanda suka rayu a ƙarshen zamani lokacin da abuwa suka ɓaci amma su kuma suka tsaya akan addini kuma suka ce in Allah da sai an gyara irin wannan zamani namu an yi nesa da da sunna an yi nesa da tauhidi an yi nesa da bin kowa ya shagaltu akan harkar duniya damuwar duniya kwata-kwata science and technology damuwar mutane kudi mutum kuma ya ce shi sai addini kuma in kai addini ana ganin ka ba kauye ba kauye kuma ka tsaya ka rike addinin to tuba ta tabbata gare ka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira Allah ya kare yarda a gare shi ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba yace addinin musulunci ya fara a bako kuma a karshe zai koma bakon nan wanda duk ya rike shi sai kaga ana ganin shi wani bako bako bai waye ba yace to tuba ta tabbata ga wanda suka zama su ne bakin da ake siffanta su da waɗannan ƙauyawa ne yace waɗannan yan tuba kenan mutum na uku shine mai yawan istighfari hadisi ya tabbata daga Abdullahi bin Busr Allah ya kare yarda gare shi wancan hadisin da muka karanta fa Imam Muslim ya rawaito hadisin abdullahi bin busur ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tuba liman waje da fi sahifatihi istighfaran kathira tuba ta tabbata ga duk wanda da aka bude masa littafinsa sai ga istighfari ya cika littafin wani hadisi imamu ibn maja ya rawaito a cikin sunan kuma malamai da yawa sun hassana shi kamar imamu nawawi al-imamu busairi da kuma al-imamu shaukani duka sun ce isnadin sa mai kyau ne mutum na uku shine wanda Allah maɗaukacin sarki ya buɗe alheri ta hannunsa shi kullum yana kokari ya sama mutane alheri alherin addini alheri da iliminsa alheri da sana'arsa alheri da dukiyarsa alheri da siyasarsa shi dai ya ta yin abuwa na alheri ga mutane baya sharri to wannan ma ya cancanci tuba inda yana da imani hadisin Anas dan Malik Allah ya kare yarda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna minan nasi mafatiha lishar akwai mutanen da su inda suka zo budewa sai dai su bude wa mutanen sharri maghalika lil khair su suna bude suna rufe alkhairi su bude sharri fatuba liman ja'ala Allah liman ja'ala Allah mafatih alkhair liman ja'ala Allah mafatih alkhair ala yadayk duba ta tabbata ga duk wanda Allah ya sanya bude alheri kuma a hannunsa ne wancan suna bude sharri shi kuma yana bude alheri wa wailul liman ja'ala Allah mafatih ash-sharri ala yadi wannan hadisi ibnu majah ya ruwaito kuma albani ya hassana shi a cikin silsilatul ahadith sahiha mutum na biyar shine duk wanda yake da talauci amma sai ya haƙura ya tsaya a iya abinda Allah ya bashi bai yi kwaɗayin ya rena abin da Allah ya bashi ba kuma bai sa ya zubar da mutuncinsa ballantana ya je aikata haramun wajen neman duniya ba ya haƙura a yadda Allah ya ajiye shi to in ya je lahira yana da tuba hadisi daga fudala ibn ubayd Allah ya ƙara yarda a gare shi yace na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tuba liman had liman hudiya lil islam wa kana aishuhu kafafan wa kana yace tuba ta tabbata ga duk wanda aka shirye da shi zuwa ga musulunci sannan kuma an kuntata masa rayuwarsa amma duk da haka wa kana sai ya zama yana da kana'a yana da kamun kai yana da haƙuri wani hadisi imam tirmidhi ya rawaito a cikin jami' kuma ya ce isnadin sa hasan ne ya ce isnadin sa hasanun sahih mutum na shidda shine duk wanda ya tsawon kwana kuma ya aiki mai kyau har ya tsufa ya zama dattijon arziki a haka ya rayu a haka ya cika hadisin abdullahi bin busur Allah ya kare yarda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tuba liman qala umruhu wa hasuna amal tuba ta tabbata ga duk wanda rayuwarsa ta yi tsayi amma kuma can sa yayi kyau wannan hadisi Imam Tabarani ya rawaito kuma Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami'us Sahih mutum na bakwai wanda jerin guda bakwai ne a nan shine duk wanda ya kiyaye harshensa daga faɗar mummuna sannan kuma idan ya zo ya yi laifi zai zo ya ta tuba har ya rinka zubar da hawaye yana tunanin yana neman Allah ya yafe masa sannan kuma idan ya ga mutane ba sa yin daidai sai ya kifi shiga cikin majalisa cikin mutane sai ya koma ɗaki ya zauna a madadin ya rinka shiga a yi mummuna gara shi ya koma gefe bai da aboki hadisi ya tabbata daga sauban Allah ya kare yadda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tuba liman malaka lisana tuba ta tabbata ga duk wanda ya iya mallakar harshensa wa wasa'a wa wasi'ahu baituhu kuma gidansa ya ji ya ishe shi akan ya rika zama yana shiga cikin majalisa ta sharholiya gare ya zauna a gida wa baka ala khati'atihi kuma kuma kuma idan yayi laifi zai zauna yana kuka yana neman Allah ya fi masa wannan tuba ta tabbata a gare shi wannan hadisi Imam Tabarani ya rawaito shi kuma Albani ya ce hadisi hasan ne a cikin Sahihul Jami'us Sahih ya ɗan uwana duk waɗannan hadisai da muka ji matakai ne na mutane guda bakwai da za su zama cikin waɗanda Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub allazina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'am Allah ka sa muna daga cikin waɗanda aka musu alkawarin tuba wal jannatu na'im Allah ubangiji ka kyautata ayyukan mu Allah ka gafarta kurakuran mu abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada mu yi tarayya a ciki abinda muka faɗa na kuskure Allah ya gafarta mana tare da ku wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh